الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه شيء بدأ كرات اللتافن العوامل الجرجانية النحوية كده أولا رادة جمعة takwas ga watan jumada al'akhira hijira 1442 wanda ya daidai da 22 ga watan ɗaya miladiyar haihuwar annabi isa alaihi salam shekara ta 2021 za mu ci gaba da darasi na goma sha biyu insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala da fatan allah maɗaukin sarki ya yi muna muwafaka da karanta daidai da kuma fassara daidai da fahimtar daidai da kuma aiki da shi to za mu tashi hawa yau shafi na 37 ƙarƙashin annau athamin annau athamin nau'i na ainihin takwas daga cikin al'awamilu اللفظية كما القياسية wanda mai nau'i na farko mai na biyu mai na uku mai na hudu mai na biyar mai na shida mai na bakwai yau ga mana takwas to shi wannan nau'i mala ce asma'u tansibu ala tamyizi asma'a na kiratin asma'a na kiratin ba asma'u ba ne asma'a na kiratin malaci asma'u wasu sunaye tansib suna yin nasaba alat tamyizi kuma wannan nasaba bisa ga tamyizi at-tamyiz wanda an sha bayani akan tamyizi ko yawwa to shi wannan tamizi dama mansubi ne to amma dama yana da amil ba haka ɗaya yake yin nasaba ba akwai ababen da ke masa nasaba to daga cikin wayannan ababen akwai wasu sunaye wayanda suke yin nasaba bisa ga tamizi ga asma'a na kiratin ga wasu sunaye wayanda an na kirai don dama tamizi na kira ne to shi ne yau za mu karanta male ce wahiya arba'atu asma'a to su waɗannan sunaye da suke yin nasaba bisa ga tamyizi ma'ana a guda hudu ne nau'i hudu ne awwaluha na farko daga cikinsu lafazin asharatu asharatu to shi wannan lafazi na asharatu yana yin nasaba ala tamyiz ga suna wanda yake na nakira amma da sharadi idza rukkibat ma'a ahadin idan an yi tarkibin ta tare da lafazin ahadu wato ba ita kadai ba ke idan ka gwamaya asharatu ka haɗa su ɗaya tarkibinsu abinda malamai ke kira da a tarkibul adadi tarkibi na lissafi tun da dama kalma ana amfani da ita wajen lissafi to idan ka haɗa su da shi ahadu ɗin nan to suna yin nasaba ga suna wanda yake na kira bisa ga wannan sharadi a wisnaini ko kuma aka yi tarkibin shi da ithnaini kila ba a ce ahada ba eh sai aka ce isna misali ko isnata kamar yadda zai bada misalai ila tis'atin har zuwa ka kai ga tara misali isnatain eh, isnata ko isna akwai salasa akwai arba'a akwai khamsa akwai sitta akwai saba'a akwai samaniya ko samani tis'a to duk wanda ka karaba zuwa ga asharatu to asharatu za ta yi nasaba bisa ga tamyizi ala tamyizi domin duk inda aka samu al'adadu wal ma'adudu to dole sai an samu tamyizi wanda zai zo ya fayyace mana abinda sun ka kunsa dole sai an samu wannan to nan sai ya zamo tamyizi ne na adadi kenan to shi wanga sunan da yake tamyizi wanda shine zai zo ya fassara mana abinda adadin ya kunsa to dole ya zamo mansubi kuma abin da ya mai nasaba asharatu din nan da abin da aka yi tarkibin ta da shi saboda haka wannan basali ko wannan babe zai karantar da mu lissafi eh ya ake lissafi a arbiya don wasu da dama wasu daga cikin masu da'awar malanta zaka ga suna da mishkila a wannan babi ba su tsaya sun yi itikanin babi yadda ya kamata ba sai ka ganin sun zo wajen lissafi yadda suka ga dama haka suke yi shi kuma wannan lissafi akwai inda ma ya saba ma kiyasi akwai inda kiyasi baya aiki saboda sama'i ne haka an ka ji laraba suna furta shi kamar yadda mun kai mun yi bayani dama akan abin nan masajir na nahau guda hudu ne daga cikinsu akwai alkiyas wanda shine babba ma ayin sama'i kai akwai sama'i shine babba sannan kiyasi to shi kiyasi ya fi yawa ma don mafi yawancin ka'idodin nahu kiyasi ne kaza ya yi kaza da kaza sai a ba shi hukuncin wannan abin shine dama kiyasi ilhaƙul far'i bil asli an samu tushe daga baya an sake samun reshi shi rashin nan babu magana a kansa babu nasi a kansa to sai a riskar da shi zuwa ga asali ina fatar an gane wannan to shi ne abinda ake nufi da kiyasi a nan to akwai abubuwan da kuma haka aka ji su laraba su da furta su amma kuma sun saba makiyasi to wannan ana kiransu da sama'iyya an ji su kila haka ƙur'ani ya zo da su ko haka aka ji su a waƙe-waƙe na larabawa ko a kudubobi nasu ko abin da ya gaba da wannan to ga misali inda ita asharatu da aka yi tarkibinta da ahadu ta yi nasaba a kan tamizi a shi ne ce ga misali ahada ashara dirhaman kamar ka ce li ko indi ahada ashara dirhaman wurina akwai dirhami goma sha ɗaya to kaga dirhaman mansubin ne bayan mansubin ne kuma tamyizi ne domin da ce dai kai indi ahada ashara wurina akwai goma sha ɗaya to sha ɗaya na mi na kuɗi ko na bayi ko na motoci ko na mine ne ba a sani ba to amma da kace dirhaman to sai fassara mana abin da wancan lissafin ya kunshi ya ɓoye to kuma haka ake karanta shi an gane ko yawwa ahada ashara dama malamai suna kiransa da mabniyun ala juz'aihi mabniyun ala juz'aihi akan gina shi bisa ga bangarorin nan nasa guda biyu ahada zaka ce ba ahadu ba ba ahadi ba ashara zaka ce ba ashari ba ba asharu ba ko da an samu harafin jarra misali ko da an samu abinda zai kawo da saba to ba su aiki su da magi na nune akan wannan fataha din to abinda yake sun da yanzu ka gane dirhaman din nan dirhaman din nan sai ka ce tamyizun ne mansubun tamyizun ne mansubun an gane saboda ya mayyaze muna abinda ahada ashara ya kunsa da ɗaya na ce indi ahada ashara to maganan nan tana da ibihami akwai abinda aka ɓoye a wanda ni ce dirhaman to sai dirhaman ya fassara mana da cewa ai kuɗi ake nufi to dirhaman ɗin nan dole ka kawo shi alan nasu ba za ka ce dirhamun ba ba za ka ce dirhamin ba an gane yauwa to shi da abin da yake magana a kai sannan amil ɗin nasaba ɗin nan kuma ahada ashara ahada ashara shi yayi shi yayi aiki akan wannan kenan ahada ashara kaga amil ne saboda haka dirhaman ma'mulun ne Mm. saboda haka ahada ashara mabniyun ne ala juz'aihi dirhaman tamyizun ne mansubun wa alamatu nasbihi alfathatu zahiratu ala akhirih li'annahu mufrad to shine abinda malan a ya kawo mana anan to sai na biyu dama ya ce maka akan yi tarkibin ta da ahada yanzu ya baka misalin ahada ko sai ithna sai ce wasna ashara dirhaman misali indi isna ashara dirhaman kaga hawaye dirhaman ne ya sake ɗaukar nasaba a wurina akwai darhami goma sha biyu akwai darhami goma sha biyu to shi ne abinda yake magana a kai to haka za ka ci gaba da tafiya ila tis'ata ashara dinara mm. ila tis'ata ashara dinara ma'ana za ka yi ta lissafin haka za ka yi ta kawo su a tsare tun daga ahada ashara isna ashara salasa ashara arba ashara hamsa ashara sitta ashara saba ashara samaniya ko samani ashara ko samaniyata ashara har zuwa tis'ata ashara eh to da ita tis'a din nan da kuma sab'a da samaniya zai yi magana a kansu to hawayo dinaran kaga ya samu nasaba hmm yawa indi sai ka ce tis'ata ashara dinara akwai dinari goma sha tara a wurina amma da ce ɗaya kai li ko indi tis'ata ashara to sai na tsaya yana saurare shi mina na haka ne mina na mina na haka ne to akwai abin da ya kamata a kiyaye dama ita ahadu da isna su dama ba sa ɗaukar ta'utta anisi an gani yawwa to ko da tamyizi din muzakkari ne haka nan zaka faɗe su ko da mu'annasi ne haka zaka faɗe su shi yasa a misalin farko haka kaga ya ce ahada ashara da ya zo nan kuma sai ce isna ashara saboda da isna da ahadu ba a samu su ta'uttanis amma da yazo ga tisa sai sa bai sai sa bai ta'uttanis to tun daga salasa har zuwa tisa idan kan raba shi ga ashara to yanzu zaka kalli shi at-tamyizi in muzakkar ne to shi adadin nan sai ka sa bai ta'uttanis in kuma mu'annas ne to sai ka cire mai ta'u ta'dis sai ka bar shi muzakkar wannan khilaful qiyas saboda haka yuzakkaru al'adadu idza kana tamyizu menene mu'annas wa yu'annasu al'adadu idza kana tamyizu muzakkar duk sanda tamyizi ya zama mu'annas to adadi sai a bar shi muzakkar in kuma adadi in tamyizi ya zama muzakkar to adadi sai a mai da shi muannas kaga wannan khilafu al-asli khilafu al-asli wanda duk zai bada misali za su fito fili kware insha Allah yanzu kaga dinar menene muzakkar ba muannas bane dinari zaka ce haza dinarun ba hazi dinarun zaka ce to shi yasa da yazo al-adadu sai aka sa bai ta'utta sai aka ce tis'ata to ana haramun ne ka ce tis'a ashara dinara haramun amma daga uku zuwa tara suke da wannan ka'ida amma da ahada da isna su ba su da wannan tunda dama asalan ba za ka ce ahadatu ba ko isnatu kaga ba a samu su ne ba a samu su ta'uta a nesa to su haka ake kawo su ko da ko a shi tamizi din muzakkar ne ko ko mu'annas misali da zaka ce indi koli ahada ashara bakaratan kaga bakaratan menene yawwa kaga yana nan bai canza mu'annas ne ko to sai mu kula da wannan wannan yana da mahimmanci sosai Mm, to ga ka'ida ita ta zai mana sharhi akai sai ce wa fil mufradil muzakkari wahidun saboda haka idan ka samu muzakkari kwaya daya eh wajen lisahi kana son ka ce kwaya ɗaya kuma namiji to sai ka ce wahidun wahidun kwaya ɗaya kenan ko mm? wafil musanna in kuma musanna ne almuzakkar wanda yake muzakkari ba mu'annas ba don nan malaman nahau sun fayyace eh a babin adadi malaman nahau sun bambance tsakanin musanna na maza da na mata sabanin sauran wurare to sai ka ce isnani isnani duk sanda kaga isnani to muzakkar ne sannan kuma mu'annas abin nan kai musanna musanna ne muzakkar shi ake kira isnani eh yawa misali sai ka ce haza ne isnani wayannan biyu ne ko rajulani isnani a ba za ka ce imra'atani isnani ba domin imra'atani mu'annas ne amma kuma abin nan musanna ne amma mu'annas eh amma kace rajulani sai ka ce isnani saboda rajulani muzakkar wa fil mufrad al muannas amma in ka samu mufradi tunda ta ai magana mufradi muzakkar ko to idan ka samu mufradi amma mace to sai ka ce wahidatu sai ka ce hazihi wahidatun haza wahidun kaga an rabe ko yawwa rajulun wahidun hindun wahidatun ko imra'atun wahidatun sai ka sa ta'ut ta'ani shine bambanci in kuma musanna ne muannas sai ka ce wasnatani sai ka sa ta'u kaga can ba a sa sai ka ce isnani nan sai ka ce isnatani eh imra'atani sai ka ce isnatani baƙaratani sai ka ce isnatani to sai ce fahuwa jarin alal qiyasil mashhur to wannan ƙa'ida da ya gaya maka shi ya gudana ne bisa ga bisa ga qiyas don abinda al qiyas shine al muzakkar yuzakkar al muannas yuannas hadha huwa al qiyas to shine an gaba da ana eh wahidun ga muzakkar isnani muzakkar musanna wahidatun mu'annas mufrada ko isnatani shi kuma musanna mu'annas to wannan kiyasi to akwai abin da ya saba ma wannan kiyasi amma daga ya tsaya bakin isnani kamar yadda na fara muku bayani saboda haka inda kiyasi ke tashi shine daga ɗaya zuwa biyu amma da an bar biyu har zuwa tara to wannan khilaful kiyasi a babin adadi a babin adadi saboda haka idan kana da saniya kwaya ɗai to za ka ce li baƙaratun wahidatu haza huwal ƙiyas eh in kana da kuma jamalun sai ka ce li jamalun wahidu kaga can kayi ta anisi saboda baƙara mu'annasa ce nan kuma kayi tasgiri saboda jamal muzakkari ko kuma li ko indi baƙaratani sai ka ce isnatani isnatani min babin tauki da don ka karfafa cewa habina ha don ka wani mai sauraro ya ɗauka cewa to isnatani ɗin nan ko kana nufin isnatani isnatani biyu a sai ka ce baƙaratani isnatani baka ce baƙaratani ba kawai domin ka ce ɗaya indi baƙaratani to ba lallai bane an zuwa isko biyu eh ana yi zuwa isko su da yawa ya an tambaye ka sai ka ce to ai ba wai kana nufin kwara biyu ba a'a wai kana da launi guda biyu na shanu eh shi yasa kace indi bakara tani to amma ce wakka isna tani to ya kore wannan ibhami to haka indi eh jamalani sai ka ce isnani isnani ka gani almuzakkar yuzakkar fil wahid an gani wal muannas yuannas shi ma fil wahid wal musanna wa ma fawqahuma duk abin da ya wuce ɗaya biyu ya wuce ɗaya biyu abinda mun ka ambata kenan ila asharati har akai goma kaga salasa na ciki arba ko khamsa ko sitta saba'a samaniya tis'a ashar to wannan su ne su za a haɗa masu ko hukuncinsu in za a yi adadi in za a yi lissafi shin ko ina ake cewa asharatu ina ake cewa asharatu ina ake cewa asharu ina ake cewa sittatu ina ake cewa sittu to shine za a gaya ma yanzu to shine yace gairu jarin alal qiyasil mashhur to su kan suna gudana ne ba bisa tsari na qiyasi ba dan mun faɗi menene qiyasi hmm al muzakkar yuzakkar wal muannas الناس هذا هو القياس عند العرب وبا غبا حتى كو هوسا eh menene menene aikin ku kuwa za almuzakkar yuzakkar wal muannas yuannas a a hausa ba su da wannan wani lokacin muzakkar sai kaga sun kawo muannas wajen mu'anda sai kaga sun kawo mazakar su ba ruwansu to amma su laraba sun rarrabe to shine mala yace ga misali nahau misali salasatun uku bi isbati ta'i sai ka tabbatar da ta'u ta'anis a ƙarshe a ina lil muzakkari idan an samu tamyizi muzakkari duk sanda aka samu tamyizi dama mai bayanin tamyizi to duk sanda kaga tamyizi muzakkari to al'adadu sai ya koma mu'annas shine yace ila la'asharati kuma tun daga uku har zuwa goma wa salasu akan ce salasu bi hasfi ta'i tare da goge ta'un sai a yi mi a tazkiru kenan ko a ina lilmu'annasi idan an samu tamyizi mu'annasi idan an samu tamyizi mu'annasi ila al'ashir kuma haka za a ci gaba da tafiya har sai an kai goma ka kaulihi ta'ala ga misalan biyu duka wata aya ta tara mana su shikenan za sauki Allah ta'ala ya ce sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyam ka gani sakharaha alaihim sai ce mi sab'a layalin bai ce sab'ata layalin ba saboda layal jam'u laila wal laila muannas to kaji dalili shi yasa ba a ce sab'ata layalin ba saboda layalin jam'i ne idan muka mai sai mufrad eh in jam'i ne sai ka mai sai mufrad in musanna ne sai ka mai sai mufradi to duk abin da mufradi ne ya baka to shi zaka yi kiyasi da shi to shi yasa aka ce sab'a layalin ba a ce sab'ata layalin ba amma duk da layal daruruwa kaga sun koma mata to ba shi ake la'akari ba al'asu al'asu shine laila kenan ko an sake koma ga mufradi dai mata ne kenan ba jam'i zaka kalla ba abinda zaka kalla asali sai Allah ta'ala ya ce a saurara wa samaniyata ayyamin da ya zo kuma sai ce wa samaniyata ayyamin eh kaga samaniya sai aka sami aka sa ta wata ne saboda mi al-ayyam shi ma jam'i ne mufradin sa al-yawm al-yawm kuma muzakkar to haza huwa dalil kaga sabanin kiyasi abinda a kiyasi sab'ata layalin ko wa samani ayyamin wa samani ayyamin haka shi ne kiyasi sai a cire ta'ut ta'anis to amma sai aka saba ma wannan ƙa'ida saboda ba haka an gaji laraba na faɗa ba kaji qur'ani ma ga yadda yazo eh wa ko ta kira a sabata eh ina masu ko ba wasu suka fara riwayoyi eh ba masu riwayoyi a to cikin ruwayoyi ruwaya nawa gare mu ya kamata a kama ji ko kira'a kai dan ruwayoyi yawa gare su kira'a nawa gare mu suna da yawa ko hmm nawa gare mu na da goma mutawatira to dai kawai gare mu hmm to wacce gare mu kenan hmm Habs kawai. Eh? To ai Habsu ba shi kadai bane akwai abokinsa Shu'ba. Tare suke malamin su daya. Eh, salasatun min asimin eh minane fa asim. Fa anhu shu'batun wa habsun qa'im. Saboda haka da Habsu da Shu'ba duka malamin su Asim. to in ka iya hafsu riwayar hafsu an asim to ya kamata ka iya riwayar shuba an asim mafu? in kuma ka iya warshu to ya kamata ka iya kalun domin da warshu da kalun duka malaminsu shine nafi fa nafi'un bi tsaibatin qad haziya fa anhu qalunun wa warshun rawaya sau da haka da kalun da warshi duka malaminsu nafi al'imamu nafi almadani to bari dai bubar wannan jani a wani sai sanda an gazo tafsiri insha Allah za a yi bayanin kirawoyin kowane da malaminsa da ɗalibansa to me bambancin kira'a da riwaya hmm riwaya warshi za a ce ko kira'a warshi ma huwa sahih eh ma dalil ma hiya ar-riwaya wa ma hiya al-qira'a wa ma al-farqu bainahuma aw huma siyani eh to ya kamata a kama jiki mana tambaya kakai da ya ni tambaya da ke yi ni na tambaya kuma kai ka tambaye ni yawwa to kira'a sai dai ka ce kira'ar nafi ba a cewa kira'ar warshu haza khalau warshi bai da ƙira'a wa inna ma lahun riwaya an nafi su riwaya gare su an gani shi ne ibn al-jazari yake fada qama biha a'immatul qur'ani wa muhrizut taqiqi wal itqani wa minhum ashrun shumusun zahara diya'uhum wa fil anami tashara حتى استمد نور كل بدر منهم وعنهم كل نجم دري وهاهم يذكرهم بياني كل إمام عنه راويان فنافع بطيبة قد هضيا فعنه قالون وورش الروايا وابن كثير مكة له بلد بز وقنبل له على سند ثم أبو أمر فيحيى عنه ونقل الدور وسوس منه ثم ابن عامر الدمشقي بسند عنه هشام وابن ذكوان ورد ثلاثة من كوفة فعاصم فعنه شعبة وحبس قائم سبحان الله ثم وحمزة عنه سليم فخلف منه وخلد كلاهما اقترف ثم الكسائي الفتى علي anhu abul harith wad duriyu thumma abu ja'far al habrur rida فعنه عيسى وابن جماز مضى تاسعهم يعقوب وهو الهضرمي تاسعهم وهو كدوكي ruwan malam تاسعهم نعم تاسعهم يعقوب وهو الحضرمي أنه رويس ثم روح ينتمي to haka da ya ci gaba da jero su kowane malami da ruwatu nashi da kuma hanyoyin da suka ɗauko wayannan ruwayoyin an gani yawa saboda haka a dai bari sai lokacin da aka fara tafsiri to insha Allah za a taba qira'at da kuma riwayoyi eh kan mu canye lokaci eh baitocin suna da yawa da Allah da Allah ya taimaka to shine har zuwa ƙarshe da yake cewa wa hadhihi ruwatu anhum turuq asahhuha fi nashrina yuhaqqahu ruwayoyi ne guda goma abin nan kai hanyoyi ne guda goma tare da kuma marwaitansu bisnaini fisnaini wa illa arba'un fa yazuha alfi tariqin tajma'u ja'altu ramzahum ala tartibi min nafi'in kaza ila yaqubi to haka ya ta kawo su to insha Allah ta'ala wani darasi zamu yi kokari mai sharhi akan wannan kada mu kai magariba kuma ga karatun shi yasa na yanke baitoci to mahallin shahid saba layalin wa samaniyata ayyam wa samaniyata ayyam saboda haka dukkanin ruwatu din nan da malaman su ba wanda ya saba nan kowa saba aka ji aka ci wannan ijma'i ne na qurra'u tun daga na farkon shine al-imamu nafi' shine ja'altu ramzahum ala tartibi min nafi shine na farko kaza ila yaqubi yaqub al-hadarain shi ma ƙari ne Allah ya taimaka so da haka yi kokari kowace riwaya ka iya tunda dukkanin su an ji su ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ce wa tarkibul muzakkari ahada ashara tarkibi na muzakkar idan za a yi aka hada ahada da ashara aka ce ahada ashara ko sannan aka ce wasnai ashara rajulan alal qiyasil mashhur su haka za a bada bisa ga qiyasi bisa bisa ga qiyasi ahada ashara wasnai ashara rajulan kaga haka za a faɗa eh ahada dama ita cilauci eh ba ta da tasniya to haka za ka faɗa ahada ashara rajulan ahada ashara imra'atan to za ka ce isnai ashara rajulan ko isnata ashara imra'atan alal qiyas in muzakkar ne to shi isnai din sai ka yi taskirinsa in mu'annas ne kuma sai ka sa mai ta'un kamar yadda ya faɗa a baya amma wa tarkibul mu'annasi amma in mu'annas ne aka yi tarkibin sa bi ihda asharatan ra'atan sai aka ce ihda asharatan ra'atan mace goma sha ɗaya kuma aka sake cewa wasnata asharatan ra'atan mace goma sha biyu bi isbatit ta'i to anan za a tabbatar da ta'un za a za a tabbatar da ta'un a gashi musannadin na isna sai a ƙara ta'un a ce isnata idan tamyizin mu'annas ne in kuma muzakkar ne sai ka cire ta'un din sai ka ce isna ashara rajulan kamar yadda ya faɗa a baya alal qiyasul mashhur to wannan shine qiyas dama mun faɗa cewa ba sabani tun daga ahadu zuwa isnani shi wannan ya jiri alal qiyas ko to sai ce wa taqulu zaka faɗa salasata ashara rajulan wa arba'ata ashara rajulan ila 20 rajulan bi isbati ta'i fil muzakkari ala gairil qiyasil mashhuri to idan aka samu tamyizi namiji to adadi sai a sa mai ta'u ta'anisi kamar misali salasata ashara rajulan rajulan kaga muzakkar ne ko shine tamyizi to adadi fa muannas sai a ce mi salasata ko yawwa wa arba'ata ka gani ba a ce salasa ba ba a ce wa arba'a ba saboda mi rajulan amma da ka cire rajulan ka kawo mace to sai ka cire tawo sai ka ce salasa ashara imra'atan eh salasa ashara bakaratan li salasa ashara bakaratan har ko yaushe tamyizin zaka kalla in mu'annas ne to shi adadi lissafin kansa to sai ka cire mai ta'uttani don ba su haduwa in ku muzakkar ne to sai ka sa mai ta'uttani ila ishirina kuma haka za ka yi ta tahiya har zuwa ishirin mali ya ce bai hazafi ta'i tare da shafi ta'un filmu annasi ala gairil kiyasul mashhuri kamar yadda dai muka fassara to wa mumayyizu ahada ashara tamyizin shi ahada ashara din nan da ake ma magana a kansa ila tis'atin wa tis'ina lisafin nan yayi ta tafiya har zuwa tis'atin wa tis'ina mansubun to har koyaushe da nasaba zai zo har koyaushe da nasaba zai zo kuma mufradun kuma mufradi ake kawo shi na hau ga misali ahada ashara rajulan bai halatta ka ce ahada ashara rijalin ba haza haramun eh ahada ashara rijalin ko rijalan a ahada ashara rajulan bin nasbi wal ifradi wasna ashara rajulan ka gani ba a cewa wasna ashara rijalan a sai dai rajulan to rajulan shi ne tamyizi saboda haka hukuncin shi shi ne ma da ya ce maka mansubun ane masa nasaba kuma mufradun ane mai ifiradi wa mu'annasuhu amma mu'annasinsa shi tamyizin mu'annasin ihda ashara tamra'atan wasnata ashara tamra'atan wa salasa ashara tamra'atan ila tis'in wa tis'ina mar'atan wa ma'annasuhu in kuma mu'annas ne shi tamyizin to ga yadda zaka ce ihda asharata mar'atan zaka ce ra'aitu ihda asharata mar'atan ra'aitu sunata asharata mar'atan ra'aitu salasa asharata mar'atan can da aka sa ta'un saboda mu'annas ne eh musanna ne kai shi yasa aka ce isnata dama shi ya jiri alal qiyas amma tunda an fara daga salasa to sai a cire ta'un sai a ce salasa ashara eh imra'atan ila tis'in wa tis'ina imra'atan haka za ka yi ta tahiya saboda haka daga sha uku an gani har zuwa tis'in da tara to bisa ga wannan kiyasi za ka abin nan in an samu tamyizi muzakkar to sai a samu adadi ta'ut ta'anis in an samu tamyizi mu'annas to sai a cire ma adadi ta utanis eh tun daga salasa ashara har zuwa eh tis'a wa tis'in mm tis'a wa tis'in misali ra'aitu tis'a wa tis'in namra'atan zaka ce ra'aitu tis'ata wa tis'ina rajulan eh shine abin da yake nufi wa mumayyizu mi'atin wa mumayyizu mi'atin wa alfin wa tasniyatuhuma wa jam'uhu to in an kai ɗari fa eh in an kai ɗari fa ko dubu eh ko tasniyar ɗari eh ko kuma tasniyar dubu ko kuma jam'in su to ya za a ce shi kuma shine zamu karanta yanzu to shi mala yace mahfudun to nan kan tamyizin sa jarra za a yi masa mufradun kuma mufradi ne hawaye ba za a kawo jam'i ba kun ga sabanin na baya na baya mansubi ne misali na hauga misali mi'atu rajulin haka zaka ce ra'aytu mi'ata rajulin ba rajulan ba ra'aitu mi'ata rajulin eh yawwa to kaga rajulun shine tamyizi sai ka ce tamyizun majrurun saboda tamyizi ne na mi'a duk inda aka raba mi'a zuwa ga tamyizi to dole ne tamyizin ta zama majruri wa mi'ata rajulin ka gani mi'ata rajulin haka za ka faɗa musanna kenan eh mutum ɗari biyu to sai ka ce mi'ata rajulin mi'atu rajulin kaga dai duka rajul da jarra aka kawo shi ko? shi na da yawa a ƙur'ani wasalasu mi'ati mi'ati rajulin ka gani mutum ɗari uku kaga rajulin bai canza ba hawayo yana nan mufradinsa kuma yana nan majruri to sai alfu to haka zaka ce alfu rajulin alfu rajulin alfa rajulin ba rajulan zaka ce ba alafu rajulin eh alafu rajulin bil jami alfu rajulin mutun dubu alfa rajulin dubu biyu alafu rajulin dubbani to haka hawa yau mufradi ne kuma mi majaruri eh an gane yauwa saboda haka haka hukuncin yake ko da ko ka cire shi ka kawo ba anda zai da hukuncin yake eh misali mai atin to haka zaka faɗa eh mai atin ko alfu alfu imra'atin duka haka zaka faɗa to sai ce wasani to duk wannan da aka karanta kashin farko ne ƙare kuwa da rassansu dama ya ce guda hudu ne to za mu shiga na biyu mun gama adadi eh kaji hukuncin lissafi wasani na biyu kam sai kam lilissifa hami amma wadda ta zo don nuna tambaya kam kala biyu ce akwai khabariya akwai istifhamiya to ta istifhami ake magana wadda ake amfani da ita don a tambayi wani abu don alistifsar a maka sharhin wani abu da yake a ɓoye to ana kiranta da kam alistifhamiya ba kabariya ba ina misali kam dirhaman maluka kam dirhaman mahallin shahid dirhaman dirhaman shine tamizi eh yawa da ce dai ni kam maluka ni shiru to magana tana da ibhami eh dukiyar ka nawa to ce irin dukiya sai ni ce dirhaman ina nufin ta kuɗi saboda an ce malu komi ya shiga eh to shi yasa dirhaman shi ma mansubun ne ala tamyiz amil dinsa kam kam istifhamiyya an gane yauwa kam duk inda ka yi amfani da kam inda ta tambaya ce ba ta labari ba eh ba ta labari ba misali to ita za ka yi amfani da da ita sai ka kawo mata tamizi kuma tamizin nan sai ya zamo mi manso amma ita kam khabariya to ita jarra ake ma tamizinta eh wanda za mu karanci wannan a ɗanwar insha Allah da ya yi magana a kansu wasalisu na uku shi ne ya ce mi ka ayyin ita ce ayyu ayyun to ita ma tamyizin ta mansubi ne kuma ita ta yi mai nasaba misali ka ayyi rajulin indi eh ka ayyi rajulin indi a to ita duk da mun ce mansubi ba nasaba ake bata ba jarra aka yi amma dai mahallin shahid na'am haka ne ka ayi rajulin indi to indi din shine shine amil din shine ma'mul nata da ita ayyu din ba rajulun ba an gane ka ayi rajulin indi warabi'u kaza nahau indi kaza dirhaman indi kaza dirhaman to kaga dirhama ya zama mansubi can ma indi zarbu makanin shi ma halla mahallan nasbi an gane so da haka shine tamyizi na ita ayyudin kamar yadda nan dirhaman shine tamyizi na kaza ita ma kaza kamar misali kace kaza indi kaza dirhama a wuri na akwai dirhami kaza adadi kaza na dirhami ko goma ko kaza misali gwargwaron abin da ka ambata to wannan su ne ake samu cikin sunaye wayanda suke yin nasaba ga sunaye yan uwansu amma kuma sunayen nan na kirai na kirai duk sunayen da aka karanta a nan tun daga na adadi har zuwa nan zaka ga duka na kira ake kawo ba babu yadda an ka kawo ma'arifa diraman na kira ne indi shi ma haka su rajulin imra'atin da aka yi ta kawowa duka za a ga su ma haka suke to wannan shi ne insha Allah ta'ala sai wani darasi in mun samu dama za a yi irabin wasu amsila daga cikinsu gabi a shiga wani darasi la'akari da lokaci za mu dakata a nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafe subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh